الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasinmu na littafin alkaba'ir wallafar babban malami a sheik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mana karatu ne a cikin alkabiratu sabi'a ashara kabira ta goma sha bakwai wanda alhamdulillah cikin wannan kabiran mun zo gaba ta ƙarshe a ciki malam ya gabatar mana da ayoyin alƙur'ani mai girma ya kuma gabatar mana da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu tashi ne inda malam yakan yi ɗan ɗauraya a duk ƙarshen babi malam ya ce wa asharrul kibari الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته ما ليتي والشر الكبر ما في شر جرمان كي تند كبيرة دمكي بياني أكانت إتسي كبيرة تجرمان كي هو ما ليتي والشر الكبر ما في شر جرمان كي الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه shine girman kan da ma'abocinsa yake girman kai wa mutane bi ilmihi saboda ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wa ya ta'azamu fi nafsihi bi fadilatihi yake kuma jin girma da isa da cika a cikin ransa bi fadilatihi saboda falalar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya fifita shi akan sauran bayi da iliminsa mala ya ce fa inna haza hakika kaga irin wannan lam yanfa'hu ilmuhu iliminsa bai amfanar da shi komai ba abinda mala yake so ya gaya mana duk girman kai kowanne iri ne haramun ne Allah maɗaukakin sarki baya son sa ba kuma ya ƙaunar me yi to amma idan kana neman mafi sharrin girman kan da ya fi zama sharri shine mutumin da yake rena mutane yake wulakanta mutane yake kin karɓar gaskiya saboda wata ilimi wani ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi saboda shi ilimi yakan jawo wa ma'abocinsa ƙasƙantar da kai ne yakan jawo ma'abocinsa ganin cewa shi ba kowa ba ne amma duk lokacin da mai ilimi iliminsa ya sa shi yake kallon mutane ba kowa ba to lallai ilimi bai yi amfani ba lallai karatu bai amfanar da komai ba hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna allaha auha ilayya an tawaba'u annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace hakika Allah madaukakin sarki yayi mun wahayi an tawaba'u akan ku yi tawadu ku sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan da kuma duk wanda hadisin zai iso gare shi zuwa yanzu Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wahayi na musamman akan me an tawaba'u akan ayi tawabu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har ya kasance wani bai wani alfahari da wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba wa yabgha ahadun ala ahadin wani bai wuce gona da iyaka bai zalunci wani ba Allah subhanahu wata'ala da kansa yayi wa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wahayi akan lallai al'ummar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tawadu shi sa ɗaya daga cikin mafi fitowa abraz sifatin min sifatihi sallallahu alaihi wa sallam siffa mafi fitowa daga cikin siffofinsa sallallahu alaihi wasallam shine kaskantar da kai ƙasa ƙasa da kai kun ga idan malanta kake takama da shi idan ilimi kake takama da shi waye shugaban malamai waye shugaban masu karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafi ɗaya daga cikin siffofin da tafi kowace siffa fitowa fili daga cikin siffofinsa shine akwai kaskantar da kai nuna shi ba kowa bane shi sa sai ka ji a cikin tarihinsa an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana hawa jaki jaki dai annabi yana kan hawa jaki idan ya hau jakin ma yakan ɗora wani a bayan sai ya goyo a bayan jaki ina fata an fahimta yawa wanda jaki kaga ɗaya daga cikin mafi kaskanta abin hawa ne ko da a wancan lokacin to amma annabi yakan hau shi dan ya nuna ba kowa bane yawa ya ɗauki ma wani daga cikin sabban sai ya ɗora shi a bayan sai tafiya shi sa duk wanda annabi ma ya ɗora shi akan jakinsa suka yi tafiya har irga shi ake a cikin falalarsa kamar abdullahi dan abbas kamar irin su fadalu ibn abbas shi ma kamar irin su ma'az dan jabal duk annabi ya goya su a bayan jakinsa sallallahu alaihi wa sallam annabi yakan yi tafiya a cikin garin madina babu takalmi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi haka kawai wata rana sai aje takalmin a gida ba babu bane akwai amma sai aje takalmin sai ya fito daga nan sai ya tafiya kamar bakin titi ya je ya bukatunsa kuma ya dawo ba takalmi sallallahu alaihi wa sallam duk girmansa duk matsayinsa ina fata an fahimta to kaga wannan duk dan annabi nuna mana duniyar ba komai ba ce duk da matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya kasa kasa da kansa shi sa hadisin Abu Huraira wanda shi ma dai Imam Muslim ne ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ma naqasat sadaqatum min malin sadaka bata taba tawaya ba ta ragu don a dukiya ba ta taɓa tawaya ta ragu ba don a ɗauki sadaka a cikin ta an bayar haka al'amari yake wa don ka ɗau dukiyar ka ka ba da ita sadaka to baya nuna cewa dukiyar ka ta ragu a da uwa za ta me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar komai kankanta sa Allah zai mai muku gurbin sa malamai suka ce idan Allah ya tashi mai maka gurbin abu ba zai mai maka da gurbin da abin da ka ciyar ba zai kara maka ne ina fata an fahimta to ashe kaga lalle duk mutumin da ya dau wani abu ya bayar dan Allah Allah madaukakin sarki zai mai masa gurbin sa da abin da ya fi shi ashe dukiyar ka karuwa tai ko raguwa tai karuwa tai kenan to shi sa annabi yace babu yadda za a yi mutum dan yayi sadaka dukiyar sa ta ragu wa ma zadallahu bi abdin afu wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan Allah madaukakin sarki bai bai taba karawa bawa wani abu ba sakamakon afuwa da yake wa in uwansa mutane sai izza da buwaya in dai kana afuwa kana yafiya kana kau da kai to ba sunanka wanda baka san abin da kake ba ba sunanka ba gidaje ba a'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wannan ɗabi'a ta ka babu abin da take jawo maka a wajen Allah sai izza da buwaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gaba ta ƙarshe wacce ita ce malisha ɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe cewa ma tawadha abdul lillahi illa rafa'ahu Allah wani bawa bai taɓa yin tawadu dan Allah ba ya nuna shi ba kowa ba ne a inda yake kowa dan Allah ya wannan annabi ce sai Allah ya ɗaga shi wannan alƙawari na annabi tsira da amince su tabbata a gare shi inda za ka nuna kai ba kowa ba ne bayan kai kowa ɗin ne kuma to Allah maɗaukakin sarki kuma zai ɗaukaka ka duk mutumin da yake so ya nuna shi wani ne wannan kuma ka'ira ce sai Allah ya kaskanta shi haka abin yake in dai kana so ka nuna mutane kai kai ne dole sai an mutunta ka dole sai an girmama ka dole sai an ɗauka kai wani ne na musamman to zaka ga wallahi irin waɗannan ba sa samun girma kuma a wajen mutane dan uwa ba haka bane haka ne ba sa samun girma a wajen mutane amma lokacin da kake ɓoye kanka kake nuna kai ba kowa bane wallahi sai Allah ya ɗaukaka ka alƙawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum Allah ya bashi ilimi babban abin da ilimin sai kamata ya ƙara masa shine me tsoron Allah da kaskantar da kai da jin shi ba kowa bane mala yace fa inna man talaba ilma lil akhirati saboda duk wanda ya nemi ilimi saboda lahira dan Allah dan ya samu lahira da ilimin sa kasarahu ilmuhu zaka samu ilimin sa ya karya zuciyarsa yana bin Allah yadda ya kamata wa khasha'a qalbuhu zai ilimin sa zai sa zuciyarsa ta samu khushu'i ta samu tsoron Allah subhanahu wataala wastakanat nafsuhu zuciyarsa ta samu nutsuwa da bin Allah subhanahu wata'ala sakamakon ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa kana ala nafsihi bil mirsadi za ka ga kullum irin waɗannan wanda ya ilimi dan Allah dan ya samu lahira da iliminsa game da kan kansa yana wa kansa dako yana bibiyar kansa ya ga me daidai ya ɗora me ba daidai ba ya dawo ya tuba ya gyara shine bilim risal yana wa kansa dako da kansa da kansa yana dakon zuciyarsa ya ga me ta yi daidai me ta raya masa na daidai ya ɗauka me take ƙoƙari ta jefa shi na halaka mai take kokari ta raya masa na cewa shi wani ne ya nuna mata a'a ni ba wani bane dawo ki mai da ni matsayina in tsaya inda Allah madaukakin sarki ya ajiye ni kullum mutum yana wa zuciyarsa irin wannan garan bawul din yana mata irin wannan hisabin kada a saka wa zuciya ragama ta kai ka inda ba shi kenan ba fala yafturu anha baya yankewa game da ita zuciyar baya kyale ta ita kadai bal yuhasibuha bari dai kullum yana mata hisabi ne kullum yana wa zuciyarsa da kansa hisabi ya ga yanzu mai zuciyata take so ta dora ni akai tana so ta nuna min nafuwa ne tana so ta nuna min ni ne sama da wane tana so ta nuna min duk garin mu babu kamata duk unguwa mu babu iri na abin da take so ta nuna min ta nuna mata baki isa ba zuciya ba haka bane abin da ya kamata kullum ka rinka wa zuciyarka kenan shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kullum ku rinka kokari kuna yi zuciyoyinku da kanku da kanku hisabi tun kafin lokacin da babban hisabi zai zo wanda ba kai za ka yi wa kanka ba Allah ne zai maka kaga lokacin ba mu guda ba mu tsira kenan yace bal yuhasibuha kullu waqtin wa yatafaqaduha babban abin da ya kamata shine ya rinka wa zuciyarsa da kansa da kansa hisabi ya rinka bibiyar zuciyarsa ya ga me ta daidai ya bibiye shi me ba daidai ba gyara shine ya tafaqqaduha ya rinka bibiyarta ya tabbatar komai yana nan yadda ya kamata malai ce fa in ghafala anha idan aka yi rashin sa'a ya gafala game da zuciyarsa ya kyale ta ya sakan mata ragama take abinda ta ga dama jamahat ani tariqil mustaqimi wa ahlakatu shikenan za ta sauɗe za ta sauka daga tafarki madaidaici kuma ta halakar da shi ta kai shi ta baro shi malai ce wa man talabal ilma lil fakhari wanda ko duk ya nemi ilimi dan alfahari dan yayi fariya ya nuna shi shi ne ya nuna yana da karatu ya ce kowa jahili ne kowa bai isa ba dan alfahari war riyasati ko kuma ya nemi ilimin ne dan shugabanci shine hubbur riyasa kun san akwai wanda galibi shi yana so ya zama malami ne don ya zama shugaba a inda yake don ya zama shugaba mai faɗa ja a fannin da yake ko a unguwarsu ko a garinsu ko abin da ya kama da haka don zai ga ai gawa ne malami ne yana faɗa a ji gawa na ma ya zama wani gawa na ma idan za a yi taro a waje kaza ana kira shi gawa na ma duk abin da za a yi a gwamnatance sai an kira shi to shi ma shi yasa yake so ya ilimi dan ya zama kamar wani a rinka kiransa kuma ya ce duk wanda ya nemi ilimi dan alfahari ko dan ya samu wani shugabanci na duniya wa batura alal muslimina ya yi taƙama wa musulmi ‘yan uwansa wata hamaka alaihim ya kuma mai da su wawaye kowa bai iya ba sai shi wazdirahum ya kuma rena su ya wulaƙanta su to duk wanda ya irin wannan malice fahaza min akbaril kibar kaga irin wannan yana daga cikin mafi girman girman kai mafi girman kan da ya fi zama mafi girma a cikin girman kan Allah maɗaukin sarki kiyaye mu wani hadisi da ibn maja ya fitar da shi a cikin sunan nasa malam albani ya ce hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ta'allama ilma duk wanda ya ɗau littafi ya tafi makaranta ko kuma ya je ya yi karatu ya yi ilimi liyubahi bihil ulama don yi wa 'yan uwansa malamai alfahari ya nuna shi ma yanzu ya shiga tsara ya zama tsaransa shi ma shi da su duk ɗaya ne wayu mari bihi sufaha ya kuma yi jayayya da jahilai ko wawaye ya nuna jahilai ba su san komai ba kullum in ya zauna ya taɓo can matsalar ya taɓo wancan ɓangaren ya zunguro can kullum in aka zauna da shi in banda musu ba abin da ake yi ya yi ilimi ne don waɗannan abubuwa guda biyu au ya bihi wujuhun nasi ilaihi ko kuma au ya sirfa bihi wujuhan nasi ilaihi ko kuma ya juyo da fuskar mutane zuwa gare shi ya kasance babu wanda ake kallo sai shi so yake idan an tashi maganar malamai a ce akarama kalla ustaz malam wani sunan sai yake so ya ji ana faɗa kawai dan haka yi ilimin abubuwa guda uku annabi ya faɗa na farko ya rinka takama tsakanin tsakanin yan uwansa ɗaliban ilimi ya rinka nuna cewa fa shi ma fa shi shi ne ba abin da aka isa alayance masa ilimi yan uwa babu abin da yake bukata wallahi kamar kaskantar da kai babu abin da ilimi yake bukata kamar nuna kai ba kowa bane daga lokacin da mutum ya rinka cewa ai ba wanda ya isa ai duk garin nan ai duk kaza to wallahi ya ya ya, dauko kansa da ba ba ga mu harkar ilimi ba yawa ilimi haka annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne manzo ne ulil azmi minar rusuli ne wata rana ya tashi a cikin banu Isra'ila yana wa'azi yana karatu yana faɗakarwa wa'azi ya yi daɗi karatu ya ɗau caji sai ɗaya daga cikin banu isra'ila ce ya musa alaihissalam shin yanzu a doron ƙasa akwai wanda kai ka ilimi kuwa annan musa kada kuma a lokacin shine manzan allah a lokacin kuma shine ɗan saƙon allah a cikin al'ummarsa banu isra'ila a lokacin saboda ka sai la'akai da wani sai ce babu to amma dan allah ya wa annan musa ladabi sai ce bal musa akwai bawan mu a waje ka zafi ka karatu ka je ka karatu a wajensa Allah ya wa annan musa ladabi saboda ya ce ya fi kowa karatu a lokacin Allah nuna masa ba haka bane shine aka tura shi wajen khidir alaihi salam ya tafiya mai nisa aka sa masa abubuwa aka ce ɗauki kifi idan ya je duk inda ya nemi kifin ya rasa a nan malamin yake ya je malamin kuma ya sa masa wasu sharaɗai da ka'idoji manzan Allah ne fa kada ku manta amma dole ya bi ka'idodin da sharɗan babu yadda zai malamai suka ce me yasa dan Allah maɗaukakin sarki wa annabi Musa ladabi ilimi ba ya masa alfahari ba ya masa fariya yan uwa wallahi duk lokacin da naga ɗalibin ilimi ne wa ilimi fariya to ina tausaya masa ne dan na san ilimin yanzu ya fara shiga cikin sa eh malamai suka ce lokacin da ka fara neman ilimi to za ka ga kowa ma bai san komai ba haka za ka rinka kallon mutane kowa bai san komai ba kai kadai ne duk inda ka je sai ka ce ai waɗannan abin da suke ba daidai ba ne kowa jahili ne idan ka ƙara shiga cikin ilimi ka ƙara shiga ka ƙara shiga to daga lokacin kuma sai ya fara samu ka kaskantar da kai eh sai ka fara ji kai yanzu fa muka fara karatu yanzu aka shiga cikin darasin ma yanzu karatun ya fara malamai suka ce idan ka je marhala ta uku ma a lokacin sai ka ga baka san komai ba a lokacin sai ka ji baka san komai ba shi sa za ku ji malaman mu Allah ƙara musu daraja Allah ƙara musu faɗin kirji sai ka ga malami duk wata mas'ala ta addini idan ka ɗauko masa daidai gwargwado zai hallale maka ita amma sai ya ce maka wallahi ni ban sani ba ban san abu kaza ba saboda kana karatu ne kana ƙara shiga cikin sa saboda ka'idar wa ma utitum min ilmi illa qalila haka Allah madaukakin sarki ce babu abin da aka baku duka na ilimi Allah ce sai kalilan sai ɗan kaɗan shi sa a waccan kissar ta annabi Musa da na baku lokacin da karatun da Allah maɗaukakin sarki ya so Khidir ya fara koyawa annabi Musa shine suna zaune sai wani ɗan tsuntsu ya zo sa bakinsa a cikin teku sai ɗan tsatsagi ruwa haka sai ya ɗauke bakinsa sai Khidir ya kalla annabi Musa ya ce kaga wannan abin da ya tsatsiga a cikin ruwan nan ya ce eh na gani ya ce to bai kai ɗaya bisa goma ilimin da Allah maɗaukakin sarki ba ku ba daga ilimin daga ruwan tekun nan gaba ɗaya abin da ya tsaka daga cikin ruwan idan aka ɗauke shi da ruwan tekun ruwan tekun shine ragowar ilimin Allah maɗaukakin sarki wannan kuma wanda ya ɗan tsaka shine abin da aka raba aka ba duniya gaba ɗaya ce to bai ma kai haka ba misali ne kawai lillahi al-masalul a'la misali ne kawai to daga lokacin da mutum yayi karatu sosai to a lokacin kullum karatun ƙara shiga ransa yake kwaɗayinsa yake ji yake ba bai san komai ba haka al'amarin karatu yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya karatu ya yi ilimi yan uwa saboda waɗannan abubuwa guda uku ya yi wa yan uwansa ɗaliban ilimi alfahari ya yi ta musu da jayayya da jahilai yana nuna ya fi su ilimi ya ƙure su ya kuma ƙoƙarin juyo da fuskar mutane ya kasance shi kaɗai ake ji don wannan ya karatun don ya suna don a san shi a waje kaza don ya kasance labarinsa ake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace adkhalahu Allahu jahannama Allah madaukakin sarki zai sanya shi zai shigar da shi cikin wutar jahannama Allah kiyaye to shi sa mala yace duk wanda ya nemi ilimi dan alfahari ko dan neman shugabanci dan yayi wa mutane takama ya kuma nuna mutane wawaye ne su kuma ya rena su fa haza min akbaril kibar wannan na ɗaya daga cikin mafi girma daga cikin girman kai wala ya da hulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibar ba kuma zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwaye zarra na girman kai kamar yadda na faɗa wancan sati in kaga mutum ya shiga aljanna to lallai wancan girman kan duka an fitar da shi an wanke zuciyarsa ne sai ya shiga aljanna amma dai da wannan ƙwayen zarran na girman kai ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya muku Allah maɗaukakin sarki ya ce tilka darul akhira naj'aluha lillazina la yuriduna me uluwan fil ardi me wala fasada gidan lahira gidan aljanna kenan Allah ya ce gida ne da wanda suke samun su sune wanda ba sa nufin ɗaukaka nuna su wasu ne takama da jiji da kai ba kuma mabarnata bane su suke samun aljanna amma aljanna ba ta masu takama bace ba ta masu ji da isa bace Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim lallai ba tsimi babu dabara sai ga Allah madaukakin sarki wanda yake al-ali madaukaki al-azim kuma shine mai girma isa malam ya rufa babansa da siffofin Allah madaukakin sarki da duk wani girma da isa da takama sun tike a wajen da al-aliyu da al-azimu al'aliyu maɗaukaki kenan aka ce maɗaukaki shine maɗaukaki a zatinsa shine maɗaukaki a siffarsa shine maɗaukaki a ayyukansa kuma shine maɗaukaki a uluwinsa Allah maɗaukakin sarki sama yake da koma da komai sannan al'azimu kuma mai girma subhanahu wa ta'ala to yawa wannan babi da malam ya kulla kabira ta goma sha bakwai da ke bayani game da girman kai anan ya tike Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsaye da girman kai shi sa daga cikin addu'o'in annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda kullum annabi sai ya karanta sau biyu ya karanta da safe ya karanta da yamma a cikin azkarus sabah wal masa addu'a ta farko yana cewa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر baka bane yan uwa kullun annabi sabi yake karanta wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam kai ka san annabi yayi nesa wani abu na girman kai ya shige shi ba haka bane amma kullun sai ya karanta wannan addu'ar sau biyu ya ubangiji ina neman tsarinka daga kasala da kuma mummunan sharri da tasiri na girman kai to idan annabi yana karanta wannan kullun sau biyu musu ne ya kamata mu karanta ina fata an fahimta kaga mafi karanci kai ma kada ka gaza karanta su sau biyun nan kada ka gaza karanta su sau biyu Allah madaukakin sarki ya mana tsayi da girman kai raba mu da shi al-kabiratu thaminatu ashara kabira ta goma sha takwas shahadatu zur ita ce shaida ta ƙarya yan uwa kalmar azur a mazdari ne asalinta mazdari ce ta zara ya zuru zauren zara ya zuru zauren idan ka duba kamus na larabci tana da ma'anoni da dama kalma azur tana zuwa bi ma'ana albatilu barna abu mara kyau tana zuwa bi ma'ana alkabib ƙarya wanda shi ne ma'anar wannan baban da za mu karanta yake ciki shahadatu zur shaidar ƙarya lalatacciyar shaida yakan zo kuma da ma'anar majalisun lahawi wal ghina majalisin da aka kafa ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasa kamar irin kulab da ake zuwa a buɗe kawai aje a rinka disko ana rawa sukan kira shi da me azur duk sukan faɗa kalmar zuwa tana zuwa bi ma'ana alƙuwa ƙarfi wannan lugatan kenan shine ma'anar azzur amma istilahan abinda azzur yake nufi shine ash-shahadatu bil kadhib shine mutum yayi shaida da ƙarya mutum yayi shaida da ƙarya liyatawassala bihi ila al-batili dan ya dan ya tsanantu da wannan ƙaryar da yayi ya kai zuwa ga wata barna ya kai zuwa ga wani abu halatta abin da yake ba nasa bane abu ne na barna min itlafi nafsin ko dai ya lalata ran wani a sarayar da ran wani da shaidarsa ya zo ya faɗa abin da bai sani ba ba a gabansa aka bai ce ya sani ya jawo sarayar ran wani mutum ya mutu gaba ɗaya saboda shi malai ce au akhdhi malin ko kuma a karɓi dukiyar wani au tahlili haramin au tahrimi halalin ko a halatta haramun ko kuma a haramta halal duk wannan na ɗaya daga cikin ma'anar a shahadatu zur iskilahan kamar yadda wasu daga cikin malamai suka yi bayani malam usaimin ya ce shahadatu zur shi ne ka ba da shaida ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ay ya shahada bi ma ya alamu an al'amra bi khilafihi shi ne mutum ya shaida bi ma ya alamu da abin da ya riga ya san annal amra bi khilafihi al'amarin da ya faɗa saɓanin abin da ya ba da shaida a kansa ne ya san abu kaza ga yadda yake amma da aka kira sai ya faɗi saɓanin abin ya san wannan fili na wane ne a gabansa aka yi ciniki ya sani to amma saboda waɗancan ɗin da suke da interest akan filin misali sun zagayo sun bashi wani abu sai je gaba alƙali ce shi bai san komai akan filin ba kun ga ai ya sani ko ya faɗi mai saɓanin abin da ya sani to wannan fuska ta farko kenan aw yashhada aw yashhada bima la bima la ya'lamu anna al-amra bi khilafihi aw bi wafaqihi nabi shine ya ba da shaida akan abin da bai san al'amarin daidai ne ko ba daidai bane abu ne da kawai shi bai san ma ta inda aka hau ba ballantana ya san ta inda za a sauka irin wanda ake zuwa a same su a biya su zo su shaida akwai su yan uwa da gaske ne fa suna nan idan ka je kotu hayas za ka zo ka ɗauka a ciniki da shi wallahi yan uwa da gaske ne ya wato ka ji ko ga alhaji ya ce shi ma ya sani kuɗi za ka bashi wallahi shi na nan zai gaya maka ya ce shaidar ta mai ce in mai ƙarfi ce to cinikinka in ta wani abu ce da za a halatta abin da ke na haramun ko ta kisan kai ce zai ce maka biya sani ya to kaga an ta kisan kai ce za a caje ka da yawa kenan zai zo ya ba da shaida je ya tsaya gaban alƙali wallahi ya rantsuwa ya yi rantsuwa ya ce ba a yi ba to shi irin wannan kaga bai sani ba yanzu misali ko da abin da yanzu kawai a zo a same ka anan a ce da Allah ce maka mana za ka yi ka zo ka ba da shaida akan aure ka goyi bayan miji mijin ka kaddara shi ne da gaske amma baka san yadda abin yake ba sai aka kira ku aka ce gaba da shaida akan sai ka zo ka ce abin da mijin ya faɗa da gaske ne akan matarsa ko da da gaske ne kai shaida zir sai Allah ya kama ka ɗan uwa an fahimta ko da da gaske ne saboda baka sani ballanta na kuma a ce daman baka sani ba yanzu wannan irin wannan irin daɗi kuɗi zai maka ɗan uwa a ce wai ka zo ka ba da kanka kawai an baka kuɗi ka je kai shaida ƙarya dan Allah wa haka je ka samu waje a kotu ka rashe su waɗanda suke kotun za su haɗa karsu ce ka je ka samu waɗancan daga cikin su wani zai maka suna nan an san su ka je ka samu wancan waɗancan sai da Allah ina da magana da Allah wata wani kes ne bayan da shaida nake so a mun shaida sai a ce to ta mece ce kai musu bayanin detail din abubuwanka sai a je kotu a bada shaida shi aikin sa kenan kai Allah shiryar da mu al'umma ta kai wannan lalacewar yan uwa ta kai wannan lalacewa kuma kuɗin da za a bashi ya je ya ɗauka ya ci mai wa mai iyali ne kuma ya je ya biya bukatar iyalinsa da wannan kuɗin a ƙarshen matsamu haramun kenan masharabu haramun ghuzziya bil haram duk wannan ya shiga cikinsa na uku ma ce aw yashhada bima ya'lamu anna al-amra ala wafaqihi lakinnahu ala sifatin ghairi al-waqi' na uku shine mutum ya san zai ba da shaida akan abin da ya san yadda abin yake to amma da ya tashi ba da shaida ya faɗa abin amma sai ya juya siffar abin sai ya faɗe shi saɓanin yadda yake na hakika kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku yan uwa shaida zir ne duka yan uwa idan aka ce shaida zir ba fa sai shaidar da ka je ka tsaya gaban alƙali ka bayar ba duk wani abin da aka tambaye ka akan abin da yake zaka ba da shaida a kansa ka ba da shaida akan abin da baka sani ba kai shaida zir matsala ce ta aure aka kira ka aka ce da Allah me ka sani game da wannan abin ka zo ka ba da shaida ka yi shaida zir matsala ce ta kasuwanci tsakanin wane da wane suna gani kai ne dan tsakiya saboda makoci ne ka zo ka faɗi abin da yake sabanin gaskiya saboda wancan mai kuɗi ne ka fi alaka da shi don kai daina baka zakka sai ka ba da shaida a koyi bayansa ka yi shaida zir matsala ce ta shafi mu'amala tsakanin makoci da makoci duk wata matsala ba sai a kotu ba in dai za ka ba da shaida a kan abin da yake saɓanin gaskiya ɗan uwa wannan ka yi shaida zir kuma duk narkon da za mu ambata a cikin babin ya shafa mutum Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kada gaba ko kiyayya da ke tsakaninku da wani ka yin adalci a kansa Allah ce ka yi adalci a kansa shi ya fi kusanci da tsoron Allah shi ya fi kusanci da tsoron Allah haka wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce idan matalauci ne ko mai kuɗi fallahu aula bihima Allah maɗaukakin sarki di ya fi su kada ka kalli talaucin mutum ka ce ka tausaya masa ka ce ka ayi wani in na ba da shaida a kansa za a yi masa abu kaza idan ka ba da shaida a kansa saɓanin abin da ka sani na gaskiya ka cutar da shi ka cutar da wanda ka ba da shaidar a kan nasa sannan ka cutar da kanka haka kada ka ce wani mai kuɗi ne saboda kuɗinsa ko abin da ya kama da haka bari na ba da duk Allah maɗaukakin sarki ya fi ka san su amma Allah maɗaukakin sarki ce ka ba da shaida ta gaskiya a kansu saboda haka idan ka sani ka faɗa ɗan uwa idan baka sani baka za bakin ka kai shi shikenan amma shaidar zuriyar uwa tana da hadari kwarai da gaske kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala mala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa yin ba sa shaida ƙarya ko ba sa halattar inda ake barna ko inda ake ƙarya wannan aya ‘yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo ta ne a cikin suratul furqan daidai inda yake bayani game da ibadur rahmani Allah ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi mi haunan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما wato wasu bayi ne na musamman da Allah ya ce wa ibadur rahmani bayin Allah mai rahama malamai suka ce idafatu tashrifin ce wa ta'zimi Allah ya jingina su zuwa gare shi ya ce bayina ni Allah mai rahama idafatu tashrifin wa ta'zim haka malaman larabci suke cewa jinginawa ce ta girmamawa da mutuntawa Allah madaukakin sarki ya ce kamar kai ne ka kallo ne ka ce kai ya aka ne aboki na ka jingina shi zuwa gare ka gare ka to da Allah madaukakin sarki ya fara kawo sai ya ce su ne masu kaza masu kaza masu kaza ƙarshe bayan ya gama jero siffofinsu sai ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasbat mustaqarran wa muqama Allah da ya gama faɗin siffofin sai ce ula'ika yujzauna al-ghurfata kaga irin waɗannan masu siffofin nan da muka ambata ibadar rahmanin can yujzauna al-ghurfata su ne ake musu sakamako ake saka musu da wasu irin ɗakuna wasu irin gidaje a cikin aljinar fidausi bima sabaru sakamakon haƙorin da suka yi wa yulqawna fiha suna kuma ana taransu a cikin ita aljannan da me tahiyatan wa salama gaisuwa da assalamu alaikum daga mala'iku tahiyatum yawma yalqawnahu salam mala'iku su rinka cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku su ne musu kirari wannan shine sakamakon su Allah ya ce khalidi da fiya za su dawwama a cikin aljanna da Allah zai sa su hasnat mustaqarran wa muqama lallai matabbata da mazauna ta kyauta ta ta kasance ita ce aljanna firdausi Allah ya samu daga ciki to ƴan uwa daga cikin siffar waɗannan mutane da muka faɗa sai Allah ya ce wallazina sune waɗanda la yashhaduna zura ba sa halattar duk inda ake barna wasu daga cikin malamai suka ce azura abinda ake nufi shine ashirku wa ibadatul asnam shine duk inda ake shirka ake bautar gumaka wasu daga cikin malamai tafsiri suka ce alkazibu wal fisqu wal kufur wal batil shine duk inda ake fasikanci ko ake barna ko ake ƙarya ko shaida ƙarya ko duk inda ake abin da bai kamata ba wasu malamai suka ce allahu wal ghina duk inda ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasa duk nan ake nufi to duk ta shafa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa wallafi na lashe duna zura duk ya shafa duk ya shafa su ne can Allah maɗaukakin sarki ce wa idza marru bil lagawi me marru kirama idan suka wuce inda ake barna ko ake wasa suna wucewa wucewa ta girma ba sa tsayawa a wajen dan ba wajen irinsu bane gurin bai kamata da mutane irinsu ba sai su wuce kawai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa bayansa wanda za su samu waɗancan aljannatai wanda Allah ce bayansa ba sa ba sa yin shaidar zur daga cikin siffa suke nan ba sa shaidar zur dan mutumin da ya tsinci kansa a cikin masu shaidar zur to ya fitar da kansa daga cikin ibadar rahman da Allah ya lissafa a cikin suratul furqan ba zai baya ciki eh mu kuma Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki muna son shiga ciki wa fil athar ya zo a cikin athar cewa adalat shahadatu zuri shirka billahi ta'ala marrataini cewa lallai fa shaidar zur ta yi daidai ta yi daidai da shirka har sau biyu ma'ana shaidar zur ta ninka shirka har sau biyu girman laifinta da matsalarta amma wannan ba hadisi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ku galibi ku ji an ce al'asar to abin da yake ba hadisi na annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ba ko dai magana sahabi ce ana ce mata asar ko ta tabi'i ana ce mata asar ko tabi'i tabi'i ana ce mata asar amma idan magana manzon Allah ce kai tsaye sallallahu alaihi wasallam sai dai kaji an ce hadisi ne alhadith to wannan kaga shi da ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw khulqin to wannan shine abin da ake nufi hadisi amma asar abin da sahabi ya faɗa ko wani sa فقال الله تعالى هكذا الله سبحانه وتعالى يتي واجتنبوا قول الزور كنيسنتي faɗin ƙarya ko shaida ƙarya wannan ayar tana cikin tana cikin wace sura ce wajtanibu rijisa min al-awsan hajj hajj ko surat al-hajj wajtanibu rijisa min al-awsani wajtanibu qawla az-zur hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bi surat al-hajj Allah subhanahu wa ta'ala ya hada abubuwa guda biyu yace wajitanibun rijisa minal ausani ku nisanci ku guji an rijisa datti da dauda minal ausani na gumaka sannan sai ce wajitanibu qawla zur kuma ku nisanci faɗin ƙarya sai Allah ya gama waɗannan abubuwan guda biyu malamai suka ce ya isa ka gane girman shaida zur an haɗa ta da abin da ya fi komai matsala a rayuwa shine shirka Allah ya ce wajitanibu الرجس من الأوسان اجتنبوا الرجس من الأوسان سنة واجتنبوا مي قول الزور الله هذا ستاري tare ga shirka ga shaidar ƙarya lallai ya isa ka gane shaidar ƙarya matsalar ta ba ƙarama bace ba ƙarama bace tunda Allah madaukakin sarki ya gwama ta ya hada ta da me da shirka ga Allah subhanahu wataala wa fil hadisi ma ya zo a cikin hadisi la تزول قدما قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تحجب له النار annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kafafuwan mai shaida zurba za su gushe ba ranar tashin alkiyama har sai tahjibu lahunnar ko tuhjabu lahunnar an a tahjibu lahunnaru har sai wuta ta lullube shi ma'ana sai ya shiga cikin wuta kenan wannan hadisi yan uwa hadisi ne da ibn majah ya fitar da shi amma hadisi ne ma maudu'i hadisi ne ma maudu'i in aka ce hadisi maudu'i yan uwa hadisin da yake a cikin marwaitansa akwai rawun da yake makaryaci eh kamar da imam al-bayquni ke cewa wal kadhibul mukhtaliqul masnu'u ala an-nabi fa zalikal mawdu'u hadisin da aka kirkira aka jingina shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan hadisi shi ake ce masa mawdu'i so haka duk lokacin da ka an ce hadisin nan mawdu'i ne to abin da ake nufi hadisin ƙarya kenan eh gwanda ma gwanda hadisi da ifi da shi to wannan hadisin bai inganta ba sai dai ina gani idan da malam ya kawo hadisin bukhari da muslim da zai fi zama daidai a wajen shine hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ke cewa man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatin fi ay yada ta'amahu wa sharabahu kaga wannan hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ba zai iya daina faɗin ƙarya ba ko amfani da ƙarya shaida ƙarya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to Allah ba shi da buƙatar ya daina ci ko ya daina sha da watan Ramadana ma'ana Allah baya buƙatar azumin sa duk mutumin da yake azumi zai je ta ƙarya ko ya ta shaida ƙarya to azumin sa da shi da babu duk ɗaya ne dole kuma sai yayi idan bai bana ma kuma wani abin ne na daban amma kuma da shi da babu duk ɗaya ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaysa lillahi hajatan Allah ba shi da bukata fi ayyada ta'amahu wa sharabahu ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa Allah ba shi da bukata ba shi da bukata kaga wannan ya isa nuna maka girman mai shaida zar azumin sa baya karbuwa azumin sa baya karbuwa to kaga lokacin da mutum yake azumi kuma yaje yake ta waɗancan abubuwan ƙarya da faɗin ƙarya shikenan yayi azumi ya gama shikenan ba shi da kowane irin lada a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye قال المصنف رحمه الله تعالى مالا إمام الذهبي ألا يمسرها ما يتي شاهد الظور قد ارتكب عظائم yace kaga mai shaida ƙarya to hakika ya zakkewa ya aikata wasu manya manyan laifuffuka ga su kamar kamala zai ambata mana ahaduha laifi na farko alkazibu waliftira shine ƙarya da kirkiri duk mai shaida ƙarya abu na farko da ya fara aikatawa shine ya yi ƙarya kuma ya ƙirƙira abin da babu shi ya faɗa ƙala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzabun lallai Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da duk wanda yake musrifun maɓarnaci ne kuma kazzabun mai yawan ƙarya to kaga ya shiga cikin wannan ayar kenan abu na farko kenan wa fil hadisi ya zo kuma a cikin hadisi yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in laysa al-khiyana wal kadhib ana iya share wa mumini komai da ya a cikin ayyukansa na laifi banda ha'inci da kuma ƙarya shi wannan za a kama shi a kansa wannan hadisi an gabatar da takhrijinsa tun a baya wa saniha abu na biyu daga cikin laifin da mai shaida zuriya ya zakewa shine innahu ظلم الذي شهد له بأنه بأن ساق إليه المال مال الحرام يا زالنتي وندي با وشيدر وندي كراو شي باش كودي مس شيدر تو يا زالنتي شي me yasa saqa ilaihi almal alharam saboda yayi sanadiyar da kudin haramin yazo inda yake fa akhadahu kuma ya karba bi shahadatihi da shaidar shi wannan mai shaidar zur din fa wajabat lahu an-nar sai wuta ta tabbata a gare shi ma'ana idan ka je ka kira wani ya baka shaidar zur shi wanda ya baka shaidar zur din ya cuce ka me dalili dan abin da zai faɗa ɗauki haƙƙin wani a baka lallai ko shakka babu ya ɗauki wani abu na wuta ya baka kamar da zamu zo mu ji ya cuce ka ya maka sanadiyar shiga wutar jahannama malai cewa qala sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min nar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man qadaitu lahu min mali akhihi shay duk wanda na hukunta masa dukiyar dan uwansa bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙinsa ba na kalli shaida na kalli abubuwan da suka bayyana a zahiri kuɗin ba nasa ba ne saboda ya fi wancan iya magana ya fi shi iya zance kamar yadda ya zo a cikin hadisin dan asalin hadisin abin da annabi ya ce shine inna ma ana basharun mislukum hadisin bukhari da muslim annabi ya ce ku sani hadisin ummu salama ni mutum ne kamar ku ni mutum ne kamar ku me wannan take nufi annabi ya ce shi mutum ne mai ɗabi'a da halitta irin tamu shine abin da annabi yake nufi irin wannan amma falala da daraja annabi ya fi kowa da kowa ko wannan babu shakka akan haka yawwa don wasu bagagun suna ɗauka cewa wai an ce annabi kamar kowa wai an yi sabo ba a yi sabo ba idan zaka ce an ce annabi kamar kowa an yi sabo to ka je ka fara cewa alqur'ani yayi sabo ba Allah fara faɗa ba suratul kafi qul inna ma ana me basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ba qur'ani bane wannan to fassara wannan qul ka ce inna ma adatu hasri kadai ni basharun mithlukum mutum ne irinku Allah fa ya faɗi wannan ina fata an fahimta amma bari ku ji fassarar da bugagu suka yi suka ce kul ka gaya musu ya rasulullah inna haƙiƙa ma ma ce lafiya kun gane kuwa ma ana basharun ni fa ba mutum ne irinku ba ku fahimci abin da kyau ma ma lafiya ce ta kore kaga wannan ai haɗe suke da inna da ma haɗe suke ko inna ma adatu hasirin to amma sai sai suka raba sai su ce ul ka ce musu inna haƙiƙa littaukidi ma ni fa ba ana basharun mislukum mutum ne kamar ku ba ina fata an fahimta to duk wanda ya ce annabi ba mutum ne kamar kowa ba wannan ya rage ya yayi kokarin rage daraja annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi dan babu wata halitta kamar kamar mutum ko akwai ko mala'ika ko aljan akwai kamar mutum babu ai daga cikin abin da ya sa mutum ya fi kowa saboda manzon Allah yana cikin mutane sallallahu alaihi wasallam ba haka bane shi sa shi sa mutum ya fi kowa to zaka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da siffa irin tamu yadda kake da kai da hannaye da kafafuwa annabi yana da su ko ba shi da su duk haka ne annabi yana da ɗabi'a irin tamu yana jin sanyi yana jin zafi yana jin rashin lafiya tana kama shi yana jin yunwa duk yana ji ko baya ji duk yana ji kaga ɗabi'a ce irin tamu shine basharun mithlu kuma ɗinku to amma bambancin ka da shi sai Allah ya bayyana a gaba sai ce yuha ilayya ni ana min wahayi kai ana maka wahayi annabi ana masa wahayi to sai a ce mutum ne amma mutumin da ya fi kowanne mutum falala da daraja da kima da martaba a wajen Allah ba shi kenan ba amma sai ka cewa ba wai saboda tsabar toshewar basira wai sai su cewa ba a ce annabi mutum mutum ne bane kamar mutane to in ba mutum bane me za a ce Allah wa daukakin sarki ya samu dace to annabi ya ce inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku taktasimuna ilayya kukan zo wajena kuna yin husuma da wane da wane suna husuma ku zo wajena a matsayina na alkali ko mai hukunci wala Allah ba'dukum an ya kuna alhanu bi hujjatihi min ba'abin mai yiwa ɗaya daga cikin ku ya fi ɗayan iya bayyana bayani da hujja ba haka bane yan uwa yanzu mutum biyu zaka samu ɗaya iya bayani da saƙa zance ta yadda duk inda ya zo maka zance sai ka fahimce shi wani kuma Allah sarki bai iya bayani ba idan ka tashe shi a masallacin da ka ce bayani sai harɗe ba haka bane to wani lokaci kalli abin da ke faruwa a kotu shi sa shi sa za ka ga wasu suna ɗaukar lauya idan mutum ya je tsaye a gaban alkali alkali ya kalle shi zira masa ido ya kalle ne ya ga mutane ya kalle ne ya ga mutane wallahi da gaskiyar sa ba zai iya bayani ba sai dibibi ce gaskiyar ta ce sai ya kasa bayyana gaskiya amma da gaskiya kuma sai ya bayani da alkali zai me zai fahimta shi kuma alkali ka'ida yana bayani da me da hujja ba haka bane da hujja yanzu alkali ko zuwa wucewa yi ya tarar ka dalla abokin kama ya gani sai ka kawo ƙara wajensa sai ce a gaba na aka yi ba zai yi ba cewa zai kai da ka cewa ne amare ka kawo hujja kawo dalili sai ka ce a gaban wani aka idan wani ya zo ce ni ba a gaba na aka yi ba sai mai kuma shi kina hujja ta ta alƙali ce to baka da hujja ku tafi ya sani kuma ba zai hujja da ba zai ba zai hujja da abin da ya sani ba haka shari'a take yan uwa to shi sa annabi ya ce me yiwa ne wani daga cikin ku ya zo ya bayani bayanin da yake ya fi na dan uwansa kuma dan uwan nasa ne mai gaskiya ba shi ba saboda hujja nake amfani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa aqaba a ala nahwi ma asma'u sai ne hukunci a bisa abinda na saurara daga bangarorin guda biyu to ci gaban hadisin shine sai malam ya gutsuro nan wajen ai hadisin dogo ne nan na karanta muku sauran ne an fahimta sai annabi ya ce man qabaitu to tunda al'amarin haka yake duk wanda na hukunta masa min mali akhihi daga dukiyar dan uwansa na dauka na bashi saboda ya iya bayani yana da lauyan da ya tsaya masa aka karbo haƙƙin da yake na na waninsa aka bashi bai ghairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba fala ya akhudhu annabi yace to wallahi wa kansa dabara kada ya karba kada ya karba ko da na bashi dan annabi bai san gaibu ba ko ya san gaibu bai sani ba fala ya akhudhu fa inna ma aqta'u lahu sai annabi yace hakika abinda na bashi na gutsuro masa ne na balgato masa qita'atan min nari wani balgace wani bangare na wuta na bashi ba dai dukiya ce aka dauka aka baka ba ba filin wani aka dauka aka baka ba ba kaza aka baka ba wallahi wuta aka dauka aka baka a hannu ka karba duk yadda zaka yi da shi kai amma dai wuta kake ci a lokacin da kake son wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuta ce to wannan hadisi kun gane nuna mana me illa shaida ƙarya a kawo wani ya shaida ƙarya ɗauki haƙƙin wani a bashi kada ka manta kai ne wanda ka ba da shaida ƙarya kai sanadin ɗauka haƙƙin wani a bawa a ba wani duk bala'in da ake ciki kai ma kana da kamasho a ciki shaida ƙarya kenan wa rabi'uha na hudu annahu abaha ma harrama Allah ta'ala shi ya kuma haramta ko kuma ya halatta abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa asamahu ya kuma haramta abinda Allah maɗaukakin sarki ya kare min almali wa dami wal ardi ko wal irbi ya haramta ya halatta abinda Allah maɗaukakin sarki ya kare min almali daga dukiya wa dami da jini wal irbi da kuma mutuncin mutum me yasa shi wanda ya zo shaidar ƙarya ya halatta mutuncin ɗan uwansa dan ya ce shi ne ba shi da gaskiya an ci mutuncinsa an kai shi police station ko kuma an kai shi gidan gyaran hali an ajiye shi ba halatta mutuncinsa ba an halatta waye sila wanda ya ba da shi da ƙarya ko an karɓi dukiyar da take tasa ce ya san tasa ce an ba wani sai yana ji yana gani saboda shaidar ka ko kuma abin da ya fi wannan kama abin da Allah ya faɗa yanzu shine akan jini kiri-kiri an yi kisan kai za karɓar wa mutum haƙƙinsa sai mutum ya ce ba a yi ba ya san kuma an yi ya ba da shaida ya ce ba a yi ba to wannan duk ɗaya daga cikin illar ba da shaida ƙarya kenan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ala'u na bi'ukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labari ga mafi girman laifuffuka ba laifin da yake ɗaya daga cikin laifin da ya fi kowanne laifi girma a wajen Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai al-ishraku billah na farko wanda ba kama abinda babu kamar shi shine shirka da Allah subhanahu wataala na biyu wa uququl walidaini da saba wa iyaye guda biyu to a yadda hadisin yake malam bai kawo wancan din ba wa kana muttaki'an fajalasa lokacin da annabi ya faɗa abubuwan nan guda biyu yace da shirka ta saba iyaye ake shigide yake shine wa kana muttaki'an yana kishin gida haka kawai sai annabi ya tashi haka shine fajalasa sai ya zauna wa qala sai ce wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa shahada annabi ya tamimitawa sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ya tamimitawa dan girman su hatta fa ma zalai karriruha sahabin yace annabi bai gushe bai yana tamimitawa ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur bai gushe bai ta maimaitawa hatta kulna har sai da mu sahabbai da muke wajen maka ce laitahu sakata ina ma manzon Allah ya shiru sallallahu alaihi wasallam ai yadda annabi ya faɗa ya isa haka duk yadda yake so isar da sako mun ji saboda me yadda annabi ya ta maimaitawa kai ka san abin ba kaɗan bane duk girman shirka annabi ya faɗe ta sau ɗaya duk matsalar saɓawa iyaye annabi ya faɗe shi sau biyu amma da annabi ya zo wajen faɗin ƙarya da shaida ƙarya annabi ya ta mimitawa alawa qawlu zur alawa shahadatu zur alawa qawlu zur ala wa shahadatu zur yan uwa da Allah yanzu a laifafaka akwai abin da aka fara nawa kamar ƙarya tsakani da Allah akwai abin da ake kallon sa ba komai bane yanzu fa akwai wanda ma kawai su ba sa kwata kwata masu ɗauke shi ma a matsayin wasu abu ba mutum ya ƙarya wai a'a wani a gaban ɗansa a gaban matarsa a gaban ɗalibinsa a gaban kowa zai yi ƙarya yana cikin karantar da ɗalibai sai a kira wuce ce ai ina kofan mata kuma gashi ba a cikin aji na karantar da yara yaran da suna ji sai ina kofan mata ko ina waje kaza to wannan me kake so wanne sako kake so ka isa wa da yaranka a matsayinsa na ɗalibanka ɗanka a gabanka an kira ka a waya ka ɗaga kana cikin gida a zaune tare da shi kuna kallon tv kana cewa ai ina hanya saura kaɗan na ƙara so jirani ai waya ta koya mutane ƙarya eh waya ta koya mutane ƙarya sosai da sosai kaga a zamanin yanzu da, da waya da shedan inda a ce za su fito su yi shari'a da mutane da sun kai mutane kotu da yawa eh saboda da mutum ya abu sai ya ce wallahi sharrin shedan ne da ya abu sai ce sharrin shaɗani wallahi sharrin shaɗani kuma shine babban shaɗani haka waya da mutum ya ɗaga waya da mutum ya ɗaga waya za ga zai faɗa abin da yake so zai yi ƙarya to matsayin ƙarya ta kai wannan matakin da annabi tsira da aminci su arasa bata a gare shi yan uwa yayi ta maimaitawa sai da sabai suka ce hatta kulna laitahu sakata har sai da muka ce idan ma manzon Allah ya shiru saboda duk abin da yake so isar ya mun ji فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء ما ليتي منا روكن الله مدوكين سركي السلامة شيني كبتا والعافية دلافية من كل بلاء daga kowane irin bala'i Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwa nan muka kawo ƙarshen wannan kabira ta goma sha takwas ita ce shahadatu zur shaidar ƙarya kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi kabira ta gaba ita ce shurbul khamri shan giya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu gaba ɗaya abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah